أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha takwas ga watan shida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar talatin da ɗaya ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da uku alkhairin da yake cikin wani ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar wanka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul nur tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko yanzu aya na hamsin da uku yau za mu tashi aya na hamsin da hudu zuwa abin da Allah ya so Allah ya samu dace idan jama'a ba su manta ba Allah ya fara ba mu hali bayani game da hali daga cikin halayen munafukai wanda za su bayyana gaskiya a harshen su su boye ƙarya a zuciyarsu har ma Allah ya gaya mana sukan zo su rance da kuma manzo makwarar rantsuwa mana ƙarshen rantsuwa shine karance da Allah za su zo su yi rantsuwa ga Allah subhanahu wata'ala cewa inda manzo Allah zai umarci su akan al'amuran da suka shafi addini ko umarni daga wajensa cewa za su yi masa biyayya amma da yake Allah ya yi mutum ya kowa sanin halin mutum shi ne sai Allah ya bayyana cewa ka gaya musu dai ba sai kun rantse ba ai wannan magana sanannen magana ce dama ai kuna faɗi ba ku cikawa ai Allah masani ne kuma mai ba da labari ne game da abin da kuke aikatawa shi ne sai Allah ya ci gaba da ba mu zancen al'amuran da ya kamata mu yi la'akari da su wajen biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ce kul aqimu Allah wa aqimu rasul kace da su ku yi ma manzo ku yi ma Allah biyayya da manzonsa mana ku mabiya kenan ku yi ma Allah subhanahu wataala biyayya kuma ku yi ma manzonsa biyayya a dukkan abin da suka umarce ku da shi fa in tawallaw in kuka juya baya kuka biyayya ga Allah da manzonsa fa innama alaihi ma hummil to abin da ya dauka yana kansa ne kun gane ko nauyin da aka dora masa na iyar da sako yana kansa ne wa alaikum ma hummiltum kuma abin da kuka dauka yana akan ku ne abinda aka umarce ku da shi shi manzo Allah abinda aka dora masa ce yadda sako ko kuma abinda aka dora muku karbi sako idan ya yi yadda nauyin da yake kansa ladan yana gare shi in kun ka bujire kuka kafirce to laifin yana kan kenan kowa sai ya sani biyayya ga Allah yana dauke da abu biyu akwai alkhairi na samun lada ga wanda ya dace bi Allah akwai bi samun zunubi ga wanda yake bin umarnin Allah haka ma manzon su wa in tuti'uhu tahtadu in dai kuka yi wa manzo biyayya to za ku shiri sabanin haka duk wanda yake bin umarnin manzo to zai bace manzo ya ce ai kaza kai musu ko ka kibi to ka kara kanka cikin halaka amma sharadi in tuqiu in dai har kun bi manzo tahtadu to za ku shiri gane ko kaga fi'il shart da kuma jawabu shart dukkan fi'ilolin nan fi'ili ne min af'al khamsa alama na nasbasa shine share nuno da aka yi kamar yadda hukuncin ya nuna wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin ba wani abu da aka dora wa manzo sai dai iyar da sako da kuma bayyana maganar Allah yanzu zai iya muku da sako inda ku gane ba shi muku bayani to haka duk wanda ya gaji manzo ta hanyar yadda sakon Allah abinda akan ka ka faɗa ka yi bayani a gane to ka sa ido amma ci da sawa mutane su sun yi imani Allah bai dora ma wannan ba Allah yake cewa wa'ada Allahu alladhina amanu minkum Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawari ma wanda suka yi imani daga cikinku wa amilu salihati kuma suka aikata aiki nagari la yastakhlifannahum fil ard Allah zai tabbatar da su a bayan ƙasa zai gadar musu da ƙasa kamar stakhlafal ladina min qablihim kamar yadda waɗanda suka gabace su suka gaje ta mana Allah ya gadar da su a bayan ƙasa ke dalilin sauka wannan ayar wasu daga cikin sahabbai kamar da malama suka yi ishara sun ga irin tsanani da masu imani su a garin makka a yi musu duka a kwace musu dukiya ko wani irin cuta za a yi musu to suna ganin to wanga al'addini yaushe ne yaushe ne za a ci za a ci nasara yaushe ne za a kai gaggaci suka ga manzon Allah sai manzon Allah ya ce ai sai an waye gari tsayin ku saboda wadata za a zo mai da zakka na dukiya a bashi ce me zai yi da ita indi ana yau suna ganin yaushe ne kuma sai da wannan rana ta zo an yi daula ta musulunci lokacin da za ka zo kana neman wanda za ka ba zakka kowa sai ce ma baya bukata mu ma inda za mu tabbaka musulunci yadda yake haka yana iya faru saboda su magabata kaka ɗauka wai kowa mai kuɗi da yawa ne a'a su su ɗauki tara kuɗi a matsayin abin kawa ba su abin suka ɗauka kawa a samu rufin asiri yana da abincin da zai kwana biyar shida bai da bukata sai ya je ya kwaman sai ya babban shago ba mutu da shi wani bisa za ka kakannin musu mutum yin noma abin da zai yadda haci da wake da dawa za su yi mai shekara to shi bai komi ba sai shekara na ta zo aikin kundi in kai mai magana sai ce abu ta shi mai an matsa da shi kuma har yanzu akwai masu wannan amma mun sai ga mutum ya gina gida ɗaya gida biyu gida uku gida uku amma kullum yana kokarin kashin duniya sai da tattale sai da tanaki a dai samu matsala Allah ya kare mu to shi ne sai Allah ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu minkum Allah ya yi ma wayanda suka yi imani daga cikin ku wa amilu salihati da wanda suka yi aiki na kwarai la yastakhlifannahum fil ard wallahi zai gadar da su mana ya tabbatar da su a bayan ƙasa kama stakhlafa alladhina min qablihim kama yadda ya halifantar da wanda suka wuce gabanin su wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum kuma zai tabbatar musu da addinin su wanda menene ya zaba musu ana wannan shari'a ta addini Allah zai tabbatar da ita a bayan kasa irtada bi ma'ana ikhtara ay allafi ikhtara lahum addinin da Allah ya zaba musu sai ya tabbatar da shi a bayan ƙasa musulunci gashi ne ya tabbata a bayan ƙasa Allah mulkin sarki ya karɓi mu muna musulmi sannan Allah yake cewa wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma wallahi sai Allah ya musanya musu da aminci bayan tsoron da suke ciki ba ku ne ake takawa ba ana muku kaza Allah ce sai an waye gari ku za ku daga tuta babu wanda ya shi wani abu sai da aka waye gari musulmai su suke daga tuta babu inda suke shakku ko suke jin tsoro ko wani ya ce a yi musu kaza ko abar kaza Allah ya cika sauran alkawari na shi ya abuduna ni Allah ce suna bauta mini la yushriku na bi shay'a ba sa hada ni da kowa man kafara ba'da dalika wanda duk ya kafirce bayan wannan inji Allah subhanahu wataala fa'ula'ika humul fasikun, to lalle wa'innan su ne wa'inda suke fasikai, wa'inda suke fita daga tafarkin umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar, Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Kenan, faman kafar ba'adar tamkin, bayan Allah ya tabbatar da addini a bayan ƙasa wanda ya kafirce gamin Allah, to wannan su ne fasikai, wa'inda suke fita daga cikin tafarkin Allah. الفسوق ينظر بمعنى الكفر ينظر بمعنى الخروج عن طاعة الله هنا أقوي الفسق الأكبر أقوي الأصغر wanda duk ya ƙi musulunci bayan ya tabbata ya yi kafirci babba wanda kuma yana musulmi ya ƙi tsayawa a kan daidai yana cikin ƙaramin fasikanci ana ji musu tsoron abin da Allah zai masa wa qimus salata ku tsayar da sallah wa atuz zakata ku bayar da zakan dukiyanku wa ati'ur rasula ku yi manzon Allah biyayya la'allakum turhamun tabbas za ku samu rahmar Allah ku tsayar da sallah ku tsayar da zakka ku yi manzon Allah biyayya za ku samu rahmar Allah duk wanda ya kiyaye wa'annan salloli ya kiyaye haƙƙin Allah a cikin dukiyar da Allah ya bashi ya kiyaye umarni da hanin da manzo Allah ya bayar ya rabauta duniya da lahira ya samu kwanciyar hankali duniya da lahira ma da wanda ya kima manzo biyayya to ya kawo ya kawo makashi matsala la karim la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard Allah madaukin sarki yake cewa kada ku yi tsammanin wa'innan da suka kafirce wa Allah za su gagari Allah a bayan ƙasa ma'ana in Allah ya nufi musu azaba kakwai tsammanin za su gagara kakwai tsammanin Allah bai iyawa Allah yake cewa wa ma'awahumun naru kuma makomansu ita ce wuta in ba su tuba ba wadda bi isal masu tir da makoma irin wannan ana tir da makoman mutum ta zama ita ce wuta abin da ake ma ishara duk wani ka tokwara da kaga kafarai suna yi wasu gagari Allah Allah yana sa musu ido ne in ya so kama su zai kama su babu wanda zai kama don ba za a yi shawara da wani ba yanzu kamar nan sai yunwa ta zo kama ka sadda za ka ji kana jin yunwa ma wani bai sani sai kwana ya zo zai ɗauke ka kai kanka sadda za ka ji kana gangaɗi ba kama sani ba bale na kusan kai ce ba zai tare ba ka tsara Allah yake idan Allah ya ne ya kama mutum inda za a kama ka ne ba kama ya tsammani to shi yasa Allah yake muna jan kunne kahirai duk abin da suke ba su gagara Allah ba kai ma musulmi idan ka zamo mai laifi in Allah ya niyya kama ka cikin sauki sai kama shi sai Allah ya ce la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard kar ku yi tsammanin kafirai za su gagar Allah a bayan ƙasa to in ba su tuba ba suka mutu kafirai to wuta ce makomarsu shi kahiri duk in bai mutu ba ana iya tsammanin ya tuba ya kuma ma Allah amma in ya mutu to babu wani fata na rahama da za a yi masa da ya mutu dan wuta ne shi sa Allah ya ce wa ma'awahumun naru makoma su ita ce wuta in har suka mutu su tuba ba wala bi isal masir tir da makoma ga mutun ta zama wuta ce Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani liyasta'dhinkumul ladina malakat aymanukum abunda da muku ta mallaka na bayi to su rinka neman izini a gurinku idan za su shigo inda kuke walladina lam yablughul hulma da yaran da ba su kai shekaru na mafalki ba kun gane ko walladina lam yablughul hulma minkum da wa'inda ba su kai shekaru na mafarki ba nan abinda aka nuni ɗiya ba bayi ba wa'inda ba su kai shekaru na mafarki ba in muka koma asalin sauka wannan ayar kafin mu koma baya muna ke faruwa imamul babawi ya ambaci asbab nuzul na wannan aya da yawa na ambata mana guda ɗaya da ya zama shimfiɗa a kan wannan wata mata ce tana da bawa wanda yana ji da kanshi sai tana cikin gida sai shigo inda ita ya ganta halin da bata so hakan ba sai ta zo take gaya wa manzo Allah ga abinda bayan mu suke zuwa suna tare da mu ba ma jin daɗin shi sai Allah saukar da aya ce to ga tsari da wanda abbawa da wanda ba bawa ba haka ma yara da ba su kai mafarki ba ai bayan mun yi wanda duk ya kai shekaru na mafarki baya halasta ya shigo gidanka ba tare da ya sallama ba tare da ya nemi izini ba ko ba haka bane to yanzu nan akwai wanda bai balaga ba amma in ya ga ana wani abu zai gane to duk wanda in ya ga ana wani abu zai iya gane har ma ya bada labari ka bari ya shigo cikin gidanka a wa'innan lokuta da za mu ambata har sai ya nemi izini saboda lokuta ne na gafala mafi yawanci ana gafala a cikin wa'innan lokuta shi ne Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma su imani liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum abinda dama ku ta mallaka na bayi in za su shigo wajen ku to su nemi izini wallazina lam yablughul hulma da diya ba bayi ba kanana wayanda ba su kai shekarun mafarki ba inda sun mallaki hankalin kansu su ma kas su shigo gurin ku an gane ko ina na muke talata auratin talata marat ko so uku su nemi izini so uku su ce assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to yanzu ka nema sau uku shiga za su yi ko koma za su yi a karatunmu na baya shi ke fassara wannan yadda wanda yake muharrami ne a waje in zai shigo cikin gida sai ya nemi izini sau uku to su ma waɗanda da a 'yan gidan cikin gidan in za su shiga ɗakunan ko na kwana sai sun nemi izini su uku kafin su shiga in kun ce su shiga su shiga in kun ce ka su shiga ka su shiga in kuma kun sun nema so uku suka ji shiru to su koma ka su shiga talata marat so uku min qabli salati al-fajr an fara lissafawa kafin a yi sallah asubahi da karhe ɗaya ta yi ko sha biyu akwai mai shiga kwana karhe goma mako da ka rufe gidanka daga wannan lokaci har sallah asuba duk wanda zai shiga inda kake kwana kai ya shiga har ka sani shi ma sallama to lokacin bacci ne wani yana cire kayan shi bai son a ga al'aurar shi wani gashi nan dai Allah ya baka wannan dama ka bari wani ya shiga in ba da ya yi mai izini ba wa hina tad'una thiyabakum min az-zahirati da kuma lokacin da kuke ɗebe tufafinku daga zafin rana. Kun gane ko? Shi ne lokacin ƙailula, kafin zuwa lokacin la'asar. Kenan daga yin sallah azhar zuwa la'asar. To in ka ga mutum cikin ɗaki, Allah ce ka shiga har sai ka nemi izini daga gare shi so nawa so uku in kai masalama so uku ya amsa shi kenan kun gane ko Allah madaukin sarki ya samu dace wasu kace lokacin kailula yana farawa ne daga sha biyu zuwa azahar wasu kuma sukan yi shi bayan azahar zuwa wannan lokaci lokacin kwanan rana inda kowane mutane da al'adarsu manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'adarsa akwai yin kailula dan kwanan nan baccin nan na rana inda mu mafi yawanci ba cikin shi nan wani sai ya ce ma shi ba ma iya kwanan rana ko ba haka bane to amma a kasashen larabawa su da yawa repo dai da yake dauka ai daga musulunci aka same shi ko ma'aikata gwamnati suna da wannan sai ka zo a ce yanzu an ta hutu to ɗan lokacin nan an ka ce ma an ta hutu ba halasta ka shiga ma mutum ba sai kaya mai sallama sau da lokacin kunciya ne wani wani lokaci ma zai cire kan shi ya kwanta Allah ya ce ka ashe an gane wannan ko wa min ba'di salatil isha'i da kuma bayan sallar isha da an yi sallar isha ba har suka shiga gidan mutum ba sai an kai sallama in asubahi ta yi ko za ka tashi mutum bacci ne bai kamata ka faɗa mai ba sai ka mai sallama da rana in ya zo yana ɗan hutun nan kwanansa na rana bai ka faɗa bai kamata ka faɗa gidansa ba a lokacin da ka yi mai sallama Allah yake cewa talatu auratin lakum ma'ana sitira uku ne wa'annan gare ma'ana lokuta ne da ya kamata a kiyaye al'auran mutane Allah ya sanya muku sutura a cikin wa'annan lokuta guda uku. An gane ma'anar ko? Mana lokuta ne da mutum yana iya bayyana al'aurarsa, inda lokacin gafala ne. Ka yi sha'i, ka gaji, ka shiga gida, ka ɗaya riga sai ka kwanta, ba ka san yanayin da ke ciki ba. Sai wani ya zo yana daddaba ma ƙafa tashi, to ya san yadda ya suke ka? Da asubahi mutum sai ya zo yana daddaba ma ƙafa, ko kuma da rana ka shiga gida, lokutan ga uku al'aura ne a gare ku, ma'ana Allah ya sanya su zama sutura a gare ku kafin mutum ya zo ya auka muku laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahunna ba ku da laifi su ma masu shigowa wajen ku in sun shigo ba su sallama ba babu laifi bayan wa'annan lokuta wanga lokuta guda uku in ba cikin su bane yaran gida dan sun zo sun ishe ku babu laifi inda mafi yawanci a wannan lokuta an tashi kaga daga sahi har zuwa karfe 10 zuwa 11 za ka ga an tashi ana harkoki daga bayan azahar zuwa la'asar zuwa magarib za ga lokacin nan ba lokacin kwana ba ne da an yi magariba aka yi sha'i za a ga mafi yawanci duk sun sun kwanta har zuwa asubahi to irin wannan duk lokutan da ka san mutum yana kwantawa bai halasta ba amma in ba su ba ko na shi na ana magana waɗanda a yan gida amma shi wanda ba ɗan gidan ba kuma ba muharrami ba duk sadda zai shigo siya ne mai izini Allah ya ce ƙawafuna alaikum su bayanku da yara ƙanana suke tare da ku masu kai kawo ne a gare ku ba abokum ala ba'din sashen ku akan sashi kun ga sai an ka ambace mazauna gida su wayin ga in dai ba dole ba suna gida ne yaro da bai balaga ba mafi yawanci suna gida tare da mata ko ba haka bane bayi mafi yawanci suna gida tare da mata kenan ba a rabuwa da juna Allah ce to lokacin da ba wannan bayan da ba ku rabuwa da juna kuna iya ku shiga juna amma wa'ancan lokuta Allah ce sai wa'ancan sun nemi izini saboda kan mutum ya ga abin da bai kamata ba kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah yake yi muku bayanin ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai hikima ne ma'ana shi yasa halin bayansa shi yasa tsara musu wannan kuma shi yasa hikimar da ta sa ya tsara wannan وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ idan yara kanana suka kai shekarun balaga a cikin nan diya ba bayi ba in kuna da 'ya'ya waɗanda ba bayi ba suka kai shekaru na na balaga kun gane ko hulm anan shine mafarki na an ambaci ɗaya daga cikin alamomin balaga daga cikin alamomin da ake gane mutum ya balaga ya fara yin mafarki kusa da ɗanka ya zai ce baba na ga abu kamar koko ya jike min wando sai ka ce ta yi wanke ko ba ga wani kenan wani a wannan ko ba ka ba to shi in yara suka kai wannan shekaru to Allah madaukin sarki ga abin da yake cewa wal yasta'dinu kama sta'dana alladhina min qablihim to su ma fa in za su shigo wajen ku to su ma su nemi izini kamar yadda magabatansu suka nemi izini mana ‘yan uwansu wanda aka ambata a baya shi ma ya zama ƙato ba a son ya rinka faɗuwa baktata shi ma sai ya kiyaye irin shigo da zai yi ko da ai damu da bayani a baya ko babarka ce in za ka shigo mata to ka sanar da ita ta tabbatar ta gane za ka shigo ne da ita ma akwai wani yanayi da ba ta son ka ganta a cikin shi an gane ko? ko mahaifinka ne haka ne shi yasa musulunci ya ce a kiyaye kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyinsa wallahu alimun Allah shine masani hakima kuma mai hikima ga wani hukunci wal qawaidu minan nisa'i zaunannun mataye abin da alƙawaida anan tsofaffin mata mataye waɗanda sun tsufa ko rashin lahiya ya canza musu halitta ko kuma abin da ya kama da wannan su kuma yaya ne za a yi mu'amala da su kun gane ku shi ne wani sashi alkawai shi ne al'ajais tsofaffin mata walƙawa idu minan nisa'i tsofaffi daga cikin mataye allaci la yarjuna nikahan waɗanda ba sa sha'awa aure saboda tsufa ko abin da ya kama da wannan falaisa alaihin na junahun an yi za'ana ya bahunna ba su da laifi in sun cire tufafinsu nan wani irin tufafi ana nufin tufafi na sutura ba tufafi na ayi tsirara tufafi kala biyu ne na shari'a akwai tufafin zama gida ko in za a gari akwai tufafin da za a sa duka ba tufafi ba ne daga tufafin ne aka tufafin da kake shigowa gari da shi ba ka iya zama da su cikin gida saboda sun rufe miki jiki sosai wa'inda kike zama da su cikin gida ba ka iya ɗebe su ki zama ba ki da tufafi ko ba gaba ne to kenan da an ka ce babu laifi su ɗebe tufafi shine irin manyan mayafin nan da ake sawa in za a yi su suna iya su cire saboda tsohuwa ya kama su amma za su sa tufafi irin wanda suke rufe musu al'awarsu shi ne Allah yake cewa falaisa alaihin na junahun ba su zai an ya da'ana thiyabahun su cire tufafinsu ghaira mutabarrijatin bizina amma ba tare da sun bayyana adonsu ba kamar tana iya maimakon ta sa hijabi kato sai ta ɗauki mayafin nan ta laga ta inda za ka ga mafi yawanci dattawa haka suke yi kana da tsohuwa kakkace lissa mata dole sai ka ɗinka mata manya-manya hijabai a ta tashin yayinta samu ‘yan kare wanda za a yawa a tahi ka ya kamata mutum shi fahimci shari'a matarka da wani ƙato zai iya karɓar lambar wayar ta baka da labari ita in za ta tahi ka tsare ta tsafta kula da kayan ta amma babu in za ka ɗinka mata ka ɗinka mata kayan da za su rufe al'auranta kuma ba za su bayyana mata kwalliyarta ba in ka yi haka baka saba wa Allah ba in kuma ta sa wa'incan ba ta yi lahi ba amma dai dan ta hito da wa'in ga a addini kuma ba lahi ba ne mana kayan da mace wadda ba tsohuwa ba za ta hito da su ya zama ta yi lahi to tsohuwa wadda ba ta sha'awa aure in ta hito da su a shari'a ba ta yi lahi ba matuƙar dai ba ta bayyana adonta ba wa an yasta'fifna khairul lahunna Allah madaukin sarki yake cewa su kame kansu shine fi zama alkhairi a gare su mana su sako kaya su fito fitowa irin wanda an saba da ita shine yafi alheri a gare su na wasu malamai suka ce wa an yasta'fifna khairul lahunna su ɓoye jikinsu daga baƙo alheri ne gare su a unguwa kowa ya santa to in ta sa kaya irin waɗanda na al'ada wanda ba sa bayyana kulliya babu ne amma idan wani ya zo wanda bako ne su ta kokari ta rihe jikinta shi ne yafi amma in ba ta yi ba kenan a shari'a ba ta yi laifi ba wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne laysa 'alal a'ma harash Allah maɗaukin sarki ya ce babu laifi akan makafi tawa Allah samu dace sannan kuma wata wani hukunci ne na daban ana hukuncin mu'amala da wa'inda suke nakasassu ne kenan babu laihi ku yi mu'amala da su ku je da su gidajen ku don cin abinci ko abin da ya kama da wannan an gane ko shi yasa Allah madaukin sarki ya ce laisa alal a'ma haraj babu laifi akan makaho wala alal a'raj haraj sannan babu laifi akan gurgu wala alal marid haraj akan ma babu laifi akan mara lafiya wala ala anfusikum ko Allah madaukin sarki ya ce babu laifi a gare ku kuɗin masu gidaje an ta'kullu min buyutikum ku je ku ci daga cikin gidajenku babu laifi ka ɗauke su ku ta gidajenku don ci abinci wa'annan duka in kai wannan babu laifi ko kuma ka ɗauke su ku ta da su saɓanin gidajen da ba naku ba au buyuti abaikum haka ma babu laifi ku je da su a cikin gidajen iyayenku a ruyuti umma hatikun ko nan ko gidajen iyayenku mataye a ruyuti amma a ruyuti ikhwanikum ko gidajen ƴan uwanku maza a ruyuti akhwatikum ko kuma gidajen ƴan uwanku mataye a ruyuti a'mamikum haka ma babu laifi in kun je da su a cikin gidajen ammomin dan kace ammi shine kanan mahaifi ko kuma wan mahaifi aw buyuti ammatikum ko kuma gidajen ammomin ku mata an kace ammiya mace shine yar mahaifi ko kaunar mahaifi kaga ita ma uwa ce ko ba haka ba ya ce to babu laifi in kun je da su a wannan gidaje aw buyuti akhwalikum ko gidajen khalolinku aw buyuti khalatikum ko kuma gidajen khalolinku kace khali shine wan mahaifiya ko kanan mahaifiya khala ita ce ƙaunar mahaifiya ko yan mahaifiya wayannan duk suna ɗaukar hukuncin iyaye ne Allah madaukin sarki ya ce menene gaba aw ma malakat aka ne ko yau wato shikenan na ga wannan aw ma malaktum mafatihahu ko gidajen da kuka mallaki mukullayyansu abinda ake nuhi babu laihi idan kun shiga da wa'annan a cikin gidaje wa'anda kuka mallaka misali mutum ne ma izini na cewa ga gidan shi nan ko ba ka nan yana iya shiga kamar yayanka ya ma izini shiga gidan shi ko kuma kaninka don ka shiga da wani don yin mu'amala na ci abinci ko abin da ya kama da shi wannan babu laifi Allah maɗaukin sarki ya samu dace shi ne au ma malaktun mafatihahu au sadiqikum ko kuma gidajen abokaninku kenan laisa alaikum junahun ba ku da laifi an ta'kulu jami'an ku ci abinci tare wanda da aka lissafa au ashtatan ko kuma ku ci abinci daban-daban wasu maluma suka ce dalilin sabka wannan ayar akwai wasu daga cikin ɓangarori na larabawa wanda su inda abinci ne to ba sa yada su ci su kaɗai dole sai in bako ya zo su ci tare sukan iya su yi ne ko kuma ko ba bako ba sai sun samu abokin ce su ci amma su suna iya jira sahi har dare ya shigo ba su ci abinci ba Allah ci a'a babu laifi in kun samu abokan ci abinci kun ci tare ko kuma ku ci su kuma in sun zo su ci daban babu laifi fa idza dakhaltum buyutan sharadin da shine in za ku shigo gidaje fa sallimu ala anfusikum ku yi kanku sallama saboda in kai ma dan uwanka musulmi sallama kuma kayan makanka ne tahiyatan min indillah gaisuwa ce daga gurin Allah mubarakatan mai albarka tayyibatan daddada kadhalika yubayyinu Allah lakum al-ayati la'allakum ta'qilun kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi don ku hankalta ku aiki da maganar Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa'inda suke mu'mine kawai ana mu'mine na haƙiƙa sune wa'inda suka yi imani da Allah sune alladhina amanu billah wanda suka yi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa wa idza kanu ma'ahu ala amrin in sun kasance tare da manzon Allah akan wani al'amari jami'in haka ne ko ma'ana wanda ya haɗa su malamai suka ce jami ibn abbas ya ce fi gazuwa au fi yawm juma'a mana suna cikin wani taro ko manzo Allah yana gabatar da wata magana suna cikin taron ko za a tattauna akan matsalar ta shafi yaƙi ko matsalar ta shafi al'umma to su wa'annan lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu ba su tashi sai sun nemi izinin manzo in ya ba su izini sa'an su tashi su duk yanzu da ana so a nuna mana halayen mutane munafakai da masu imani na gari su masu imani na gari ko ranar juma'a ne idan suna da bukata akwai tsayuwar da suke da manzo Allah ya ga sun yi to ya san suna neman izini ne su yi musu dama su ce ba sai sun zo gurin shi ba kun fahimta kusa sannan in wuri ne da yake da munasaba a yi magana sai su yi magana suna neman izini amma sabanin munafukai su munafukai sai dai su ga in manzo Allah yana bayani in hankalin shi ya karkata ana sai su sance su yi tawus Allah ka kare wai kai ka ce ka sha wahalar mutane ni ka gani inda ba kai zama tare da su dan ubayi ba da shi ne Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billah lalle mu'minai sune wanda suka imani da Allah da manzonsa wa rasulihi da manzonsa wa idza kanu ma'ahu ala amrin in suna tare da shi akan wani al'amari jami'in wanda ya hada su mana ko abin da ya shafi ranar juma'a ne ko abin da ya shafi al'amarin yaki Allah ce lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu ba sa hita sai sun nemi izinin manzo innal ladhina yasta'dhinunaka la shi lalle wa'annan da kaga suna neman izininka yayin da suke buƙatar fita ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi to sune suka yi imani da Allah da manzon sa imani na hakika fa idza sta'dhanuka li ba'd sha'nihim in sun ka nemi izini ka game da wani al'amari nasu Allah ce fa'adhan liman shi ta minhum to ka bayar da izinin hita ko tafiya ga wanda kake so daga cikinsu wastaghfir lahumullah ka roƙa musu gafarar Allah inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne kun gane ko nan ana sa nuna ma shugabanci ka gane tsarin shugabanci in an ka ce wanga shugaba ne ba kowace bukata za ka kawo mai baka samu biyan bukata kuma dole ka yi haƙuri ka zo kana da uzuri an kira ka kana son ta sai ci a kanka ta yi zama kai ta yi da kaka kulle a zuwa ci a yanzu wani shi ne ya gaina suka mai jiki wai ni na cikin jama'a yamma haka in ba ka fahimci ba ba ka fahimta ba lala ce ka yi ma waɗanda kake so izini zai iya yiwa wani akwai gabar da shi na zai warware ta a zama sai ya ce yana da uzuri to sai a dibi uzuri matsala shi ce shi ko shi kuma zaman matsala ne na musulmai to da shi haƙura da matsala shi da a warware matsalar musulmai wani na yi to shi ba a dibin matsala shi sai a tseda shi saboda ana son ya kawo wata gudunmawa game da matsalar mutane shi kullum misali in suka haɗu to yuqaddamu al-a'la min al-misali kenan duk sanda ake wani abu mala yace ma wane zo komo nan kai kakkatai kai kakkaza kakkai wani mugun tunani a zuciyarka zai iya akwai wani gudunmuwa da mala yake so ka bayar a daidai lokacin nan to kaka haƙurin ta ka bukata saboda duk aikin Allah na aka Allah ka kare la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kada ku sanya kiran da za ku rinka yi manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sashen ku yake kiran sashi Kuma ta wasa yanzu kana zaune sai ka ga wani abokin ka ce eh mama ko kuma ko ba haka wani ai ada mu abokan juna haka ko to kaka babban mutum ba ka ce mai wani kai a sai dai ka je ka sa ladabi wajen kiran shi ko abokin mahaifinka ko mahaifinka ko wanda kake ganin girman shi ba ka shi ko kuma sunan wanda kake son ka kira Musa ko umaru ka ce umaru kai ta kai a sai ka sa abin nan sai an sa aksan sama kun gane ko to shi yasa shi manzo ba a kiran shi yadda ake kiran sauran mutane isa Allah ce ko daina yin wannan kenan na ana so a nuna ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya wuce to yanzu ga mutanen kirki wanda muke kyautata musu zato suna dabbaka sunnar manzo ya kamata mu yi ladabi wajen kiransu mu girmama su yana za mu kiransu ba muna ba su daraja ɗin ta manzo ba a muna yin kiyasi ne akan inda har su da zamci girmama manzo su ma ba su girma saboda sun girmama annabi sallallahu alaihi wasallam qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaha Allah madaukin sarki yace qad ya'lamu Allah Allah ya san alladhina yatasallaluna minkum wa'inda suke fita daga cikin ku ai liwazan ma'ana a saɓe ba tare da menene ba ba tare da izini ba a ya juna bai gaida izini shi ne liwazan asalale ma'ana su saɗaɗa su hita ba da labari suwa kenan munafakai kenan haka suke yi da an zo ana abu sai su sunci da an fara haraka sai su sance shi yasa kullum nake ce mana shi munafiki gishirin zama ne duk tahiya ta kwarai dole sai an samu munafiki cikin an gane misali in ba abu munafikai cikin tahiya ba ta armashi kuma babu yadda za ka yi karabu da su inda har manzo Allah ya fama da su babu yadda za ka yi har cikin gidanka sai ka samu nayi yan ba kai sa ba cikin ɗanka sai ka samu munafiki kuma kana iya ka gane shi amma kuma sai ka ga wani lokaci in babu cikin harkar ma ba ta daɗi a gani kun gane hikimar wannan in kan fahimci wannan ba ka wahala a rayuwa saboda duk su tauna zuwa kana ganin yana iya yawa ba komai ba shi kenan sai a wuce Allah ya ce menene gaba فليحذر الذين كن غاني مثالي كو قد يعلم الله الذين يتسللون منكم Allah ya san wanda suke sadadewa daga cikin kullewa ai bigairi idni ba ta da izini ba a boyi manzo Allah yayin da bai an karbi su sai su tis saboda haka falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi wa'anda ke saba ma umarnin manzo Allah su kiyaye an tusibahum fitna dan kada wani azaba ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ta same su wannan aya raddi ne ga yan bid'a duk wani abu da saba wa Allah da manzonsa ne ku nisance shi kana yi afka cikin bid'a cikin bala'i da an ce ma abin ga manzo ya hana ka bar shi Allah ya hana ka bar shi ko da ranka baya so idan ka saba ma sai ka ji baka jin wahala yin Allah da manzonsa biyayya ala saurara ku ji inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard mallakar halittun da suke cikin samai da kasai na Allah ne kad ya'lamu ma antum alai Allah subhanahu wata'ala ya fi kowa sanin game da abin da kuke a kansa malamai suka ce min al-imani wal kufr in ku imani ne gare ku Allah ya sani in wani hanci ne Allah ya sani in kafirci ne Allah ya sani duk abin da kuke a kai a boye Allah ya sani shine inna lillahi ma fis samawati wal ard ya'lamu Allah qad ya'lamu ma antum alayh Allah ya san abin da kuke a kai shi wa yawma yurja'una ilaihi da kuma ranar da za su koma zuwa ga Allah shine ranar tashi alkiyama ko Allah yake cewa fa yunabbi'uhum haka ne ko bima amilu Allah zai ba su labari game da abin da suka aikata a nan duniya Allahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komai Allah madaukin sarki ya samu dace ina ganin mun zo ƙarshen suratul nur za mu shiga suratul furqan ina ganin lokaci yayi ba zai ba mu dama mu yi shi hida na wannan surar ba Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi farkon suratul furqan Allah madaukin sarki ya samu dace abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah madaukin sarki ya sanya muna barka a rayuwa Allah madaukin sarki ya ɗaukaka darajar mu kare mu ya ba mu zaman lafiya bayan mun gama addu'a ina da kalma da bai wuce minti biyu zuwa minti uku ba ta haka mun ƙara addu'a sai a tsaya a saurara na samu dace Allah ya zama da mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasashen mu musamman ƙasar mu ta Niger ya Allah madaukin sarki muna tsoron muna roƙon ka ka kare mu ka kare shugabannin mu shugabannin mu Allah ka kare mu na su Allah kare su daga makiyansu da wanda yake shirin kulla makirci gare mu musamman ƙasar mu ta Nijar da shugabanninmu Allah ka kaba shi nasara Allah ka tona asirin shi Allah ka tona asirin shi Allah muna roƙon ka gyara hadayen shugabanninmu Allah ka ba su ikon sauki nauyin da yake a kansu ya Allah ka ba mu ikon yin haƙuri ya Allah ka ba mu ikon yin haƙuri Allah muna tausiri da kyawawan ayyukan da muke zuwa gare ka Allah ka san bukatar kowa Allah ka biya sa masa Allah ka san damuwa kowa Allah ka yayi masa Allah masu lafiya cikin mu Allah kara musu lafiya marasa lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya ya Allah wa'inda suke da abin yi Allah ka tsare musu abin su sanya musu albarka a cikin abin da suke yi wa'inda ba sa da aikin yi Allah ka ba su aikin da za su yi Allah ka ba su aikin da za su yi Allah ka sa albarka a cikin kasuwancin 'yan kasuwanmu Allah ka sa musu tausi a cikin zukatansu Allah ka ba su ikon sabke na yau da yake a kansu da Allah mu dokin sarki mahaifanmu da suka riga mu gidan gaskiya da sauran musulmai Allah ka gafarta musu zunubansu Allah ka yafe musu kurakuransu Allah mu da muka sauro Allah ka yi mana cikawa da imani Allah ka yafe mana zunubanmu Allah subhanahu wataala ka gyara halayen zuriyarmu ƴaƴanmu Allah ka sanya musu albarka Allah ka kare mana su daga sharrin masharanta Allah ka kare mana su daga sharrin masharanta Allah maɗaukin sarki muna roƙon ka jami'an tsaron mu ba mu mantawa da su. Allah maɗaukin sarki ka kare mu su, ka taimaka muna, ka kare mu su ya Allah. Lalatattun cikin su Allah masu gyaro Allah ka gyara su, wanda ba sa gyaro Allah kai ka sa abin da ya dace da su. Allah maɗaukin sarki ka taimaka muna. Allah kuma maɗaukin sarki ka ɗaukaka darajar musulmi da musulunci baki da. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta. استغفرك ونتوب إليك. أيوة بقى